الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka musulmi yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya cikakka kuma ta musamman ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda a cikin ikon shi da kaddarawa shi muka sake samun damar halarta a wani guri mai dama albarka domin ci gaba da tafsirin na alƙur'ani mai girma kuma wanda wata mai girma wata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gayin gaskiya sannan kuma ya ba mu ikon yin aiki kuma a yau muna fahimtar goma sha shida ga watan Ramadan hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana shekara ta 1446 da 47 wanda kuma shi ne dace da biyar ga watan Mars miladiya ta Annabi Isa tana shekara ta 2026 kuma har yau kuna nan da cikin tafsirin suratul Ma'ida kuma a jiya mun kwana ne ƙarshen aya ta hamsin da tara afuwar ƙarshen aya ta hamsin da takwas inda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mu ɗabi'un ahlul kitab dangance da abin da ya shafi addinin mu na musulunci Allah subhanahu wa ta'ala cikin aya ta hamsin da bakwai ya ce mu ya wanda suka yi imani kada ku riƙi waɗanda suka rike addinin ku da izgili da wasa a matsayin musu. La ta takhidhu alladhina takhidhu alladhina takhadhu dinakum kulluhum min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya na daga waɗanda aka ba su littafi tun gaba haka ma da kafirai tsantsa kan ku rike su masoya wattaqullaha kun kuyi tsoron Allah in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani wannan aya ta 53 menene suke muku Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa idza nadaytum ila salati ta'tuha qulubai in kuka kira zuwa sallah suna rukun sallar nan a matsayin abin izini abin sa Allah subhanahu wa ta'ala ce dalika bi annahum qawlu la ya'lamun suna yin haka ne saboda su mutane ne wa'anda sun kasance ba su hankali anan idan ka karanta tafsirin Imam Qurtubi da tafsirin Ibn Kasir tafsirin qasimi hasan ta'wil da sauran tafsirai na an sunna za ka ga an kawo ta kissa ta Abdullahi bin Abbas wanda yake cewa mutanen Yahudawa sun zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka himu ke ta shi aya wannan aya ta gaba ce Yahudawa sun kasance idan aka kira sallah zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna masu yin izgiri ga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka kira sallah suna yin izgili ga wannan kiran sallah sai su ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu taba ganin irin sabon abu wanda ka kawo ba wanda kirkiran abu ne wanda ka wanda ka kawo kiran sallah kenan cikin dukkan addinan da aka yi ta babu wani addini mai irin wannan abu ka sa mutum yana yin ƙara irin ƙarar raƙumi wai kiran sallah shi ne ƙara irin ƙarar raƙumi ka riba abu ka bayar wuri su musu izgili su ce musu a kamu salata wa la kamu ga su don sun tara sallah amma Allah kai sa su tsayu yadda ya kamata a cikin sallah sannan kuma mai kiran sallah su kurin bi izgili shi bilal wanda ke yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah bakin shafa suke ce mishi sai su dora cewa yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai samu wanda zai dora mishi kiran sallah ba sai wannan bakin shafa kadira da kiran sallah annabi ake ce to shi yasa dukkan irin ci gaba da zaka iya kawo a cikin garin ko a cikin ƙasar ko ka tsaba tsammanin cewa mutanen garin su karbe ka ɗari bisa ɗari mutanen kasan ba su san wani abu wanda za a ce ga shi ya taso na ci gaba ne daga nasu da wahala ake samun riba wannan in ka ɗauko tarihin annabawa za a ga irin ka ɗauko tun daga annabi ibrahim alaihi salam kai ka ɗauko tun daga annabi nuhu alaihi salam ka riba irin yadda yake fatan alheri ga mutane amma ƙarshen al'amari ka riba abin da suka yi shekara dubu ba hamsin yana kiransu amma ka riba irin 'yan mutane 'yan ƙalilan wanda suka karɓa mashi ƙarshe muna zancen hata da wani ɗan shi da ma matar shi duka suka bi taron kan ka dawo wajen abinci har yawa shi suka yi a cikin guda haka ne ka dawo wajen annabi musa ka riba irin yadda mutanen shi suka ruwa shi wahala ka dawo wajen annabi isa alaihi salam za a ga mutanen shi har ƙoƙarin kashe shi ma suka sosai ka dawo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka riba irin yadda abu laha da abu jiha iri yadda suke kokarin su nuna cewa su suka hisan mutanen maka yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma sha uku ana gwagwar mana suka hana wasu daga cikin mutanen maka su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam in ka koma baya wajen annabi musa da fir'aun kariba irin yadda annabi musa ke kokarin ya jawo mutanen shi zuwa hanya ta bai yana cewa ya kawai ma ne al'ukun ilan da jatin da kun da ilan na shi da yawan can ba a ɗan musa ba ne ba fadlu bin ali amma ka sake diba irin yadda fir'auna ya ɗora nuna wa annabi musa da yake zamu cewa bai isa ba yake kawo annabi musa alaihi salam da sura ta wanda ke mafarkaci kalima cikin suratul kafir وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه فرعون yake cewa ku bar nan kashe muku Musa in yana so ma ya kira ku bane shi menene hujjar shi yace inni akhafu an yubaddila dinakum ni ina jin tsoron kan Musa nan ya canza muku addinin aw an yuzhira fil ardi fasad ko kuma ya bayyana banna a cikin ƙasa yanzu tsakani da Allah da annabi Musa da Fir'aun wane ne mabannaci? Fir'aun. Mutum nawa annabi Musa ya kashe? Kai Fir'aun nawa ka kashe? Suna da iyaka? Ba su da iyaka. To ka kalli Donald Trump yanzu ya tura ce mutum irin mabannata ce. Ka diba. Har ya kalle su bai jin kumiya. Ya ce mabannata ne su. To duka wannan yana nuna maka cewa dukkan wani lalataccen yana kyamai ya ga wani gyarai shi yasa kake ganin ustazu cikin abuwa sunayen da ake mishi suna da yawa sunaye yawa ke ga ustazu cikin abuwa sai ya haƙuri mutum ya gabu da kai ce maka ya ustaz haya ma cikin ce daga wannan ya da ya sai irin wannan wallahi ya rinna ba wani ne kaga lalataccen cikin unguwa shi ke rena yaro stars lafiyayye gyararre na cikin to haka in ka tsara sanar duka baki dai kadiba fir'auna ke annan kusa inni a haku an yi bajin ni ina jin tsoron canza muku addinin wa addinin bautar shi shi shine addinin su wanda yake gudanar da mutane aw an bin yar fil fasad ko kuma ya bayyana barna cikin kasa ba ya tsara a mushi saboda haka ahlul kitab sun kasance suna yi ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam izgiri in suka kira sallah dora kwatanta irin sautin mai kiran sallah da sautin raƙumi su ahlul kitab yahudawa su kuma kafiran maka shi suke kallon su da kallon shi baki kasance shi baki har an samu ruwan suka shi a lokacin shi baki a makka Allah subhanahu wa ta'ala ce abinda ta suke yin haka nan zalika bi annahum kufrun la yaqilun suna yin haka nan ne dan saboda su mutane ne wanda ba sa haka suna nuna gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam azna ce muku Imam al-Qurtubi da Ibn Kathir da Qasimi a cikin tafsiransu sun tabbatar da cewa wa'annan ayoyin da wannan ta baya da wannan za mu karanta wa kenan ta hamsin da tara suna da alaƙa da juna. Aya hamsin da tara ya Allah ce, Kul ya ahlal kitabi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنكمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون
الله سبحانه وتعالى يجب على صلى الله عليه وسلم قل يا أهل أهل الكتاب كشيء يا رب معبد الله هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله shin kuna bakin cikinmu ne shin kuna kyamanmu ne illa an amanna billahi wannan kyamar da kuke mu ba don kun kuke yin ta ba sai dai don mun yi imani da Allah ne wa ma unzila ilaina kuma mun yi imani da abin da aka saukar mu wa ma unzila min qabl da abin da kuma aka saukar mu tun gaba wa anna aktharuhum fasiqun kuma don mun kiyaye da kuke mu saboda abu uku ne abu na farko mun yi imani da wannan manzon da aka aiko wanda ku da gangan kuka ƙin imani da shi saboda kun san shi kamar yadda kuka san ƴaƴan ciki haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kenan da gangan saboda hasada saboda bakin ciki da kuka ƙi imani da shi ko mu kuma sai Allah ya rabuce mu da cewa mai imani da shi sannan kun banda wannan babban abin bakin cikin ku na biyu shine wa ma unzila min qabl kun mi mi imani da wa ma unzila ilaina da abinda aka saukar mu wa ma unzila min qabl kun mi imani da abinda aka saukar mu idan san can ku sai wani wajen ku yi gudunmu bai taso da a ce ba mun imani da abinda aka saukar muku ba da kun dora cewa a wani sabon addini ne wanda bai da alaka da Allah da ya aiko annabi Musa ko ya aiko annabi Isa ko amma kuma sai ya kasance mun yi imani da annabi Musa da ko mun yi imani da annabi Isa ɗin. sannan dukkan sarsana annabawan da kuka yi imani da su tun daga annabi Adam har zuwa annabi Musa in ku Yahudawa ne tun daga annabi Adam har zuwa annabi Isa in ku Kiristoci da mun yi imani da shi idan kaga akwai wanda zamu ta koyi dan kwan ku ce sama addini ne aka zo da shi bai da alaka da sauran addinai na baya bayan sannan abu na uku wanda ya sa kuke kiyayya da mu kuke kin mu wa anna aktharakum fasiqun sai dan kasancewa manyan ku fasikai an samu wasu yahudawa da suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi shin dawa dawa ya imani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu mun yi imani da Allah sannan mun yi imani da dukkan abin da aka saukar tun da baki mun yi imani da annabi ibrahim mun yi imani da annabi kaza mun yi imani da annabi kaza ya zana musu ƙarshe ce mun yi imani da annabi isa alaihi salam nan take suka ce mishi ba mu taɓa ganin addini mafi nasara duniya da lafiya da kuma addinin nan. saboda ba kun yi imani da annabi isa haka suka ce ma'anar su ba ta ga wannan ayin kwatan sharri ne ko ai ba ba alheri a cikin shi ko to shine sai Allah ya ce to ka ce musu kul ya ahli kitab ka ce ya ku ba ku zalunta shi hal tan kai mun minna shin kuna yi mun bakin ciki ne kuna mun fatan sharri ya fada mu kuna fushi ne da mu to wannan fushin da kuke yi da mu ai ba don koyon bane ba sai don mun yi imani da Allah ko mun yi imani da abin da aka kuma mun yi imani da abin da aka safka muku ku shi yasa ko lahira aka sai mu abu da asara musulmi bai da asara ko lahira ka sha gaya musulmi ya yi imani da dukkan annabawan baki da kam ya yi imani da su idan musulmi ko lahira aka sai ya kasance da dalilin addinin annabi Musa ne za a shiga aljanna shi da ya imani da annabi Musa da bai ku da bai gwada mushi komi so da biyayya da muke ma annabi Musa ba su mushe su da suka wahalar da shi ƙarshe su suka ja laifi aka faɗa cikin ɗimuwa wanda cikin wannan ɗimuwa annabi Musa da abu suka rasu haka ne ko ba haka ne annabi isa alaihi salam shi so ma suka yi su kashe shi in kuma kiristoci ne to su sun yi imani da annabi isa da annabi musa amma ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kenan wani ne ya zama cikakke a cikin wa'annan guda uku wanda ya yi imani da annabin guda uku ko ko wanda ya yi imani da biyu ko ko wanda ya yi imani da guda wanda ya yi imani da uku shi a cikakke saboda musulmi shi a cikakke su suna da nakasa الله سبحانه وتعالى يقول هل أنبئكم بشر من ذلك مصيبة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل الله سبحانه وتعالى يقول هل أنبئكم بشر من ذلك مصيبة عند الله Shin kuna son ku ba ku labari da baki sharri daga wancan wajen sakamako a wajen Allah? Menene baki sharri? Allah ce ai mafi sharri shi ne man la'ana Allah shi ne wanda Allah ya ɗebe mai albarka. Wa ghadiba alaihi kuma ya fushi a kan shi. Wa ja'ala minhum al-qirada wal khanazira wa amala ta'ud. Kuma Allah ya sa daga cikin su aka samu wanda aka da su burwai da alhanzir da masu bautar tagut. Allah ce ulaika sharru makana. Ai wa'ancan su ne masu mafi sharrin matsayi. wa aballu an saba isabil ko su suke kowa bacewa daga madina amin na shakube ne Allah subhanahu wa ta'ala yake kuma su ne yake yace Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba su labari ka ce musu har da ko kuna son ku ba ku labari bi sharrin ibadakum da mahi sharri daga wancan abu ko kuma daga irin wancan mutanen min min dalika afwan bi sharri min dalika da mahi sharri daga wancan wajen sakayya a wajen Allah mafubatan nan ya samu asali ne daga asawa sakamako a asalin kalmar sakamako ta sawa ana amfani da ita wajen alheri kuma ana amfani da ita wajen shari to amma annan ta zo da ma'anan sakamako na shari tunda kaga an ce an karbi sharri da dalifa mafubatan inda Allah shi ne wanda anan shi ne wanda aka yi mawa suka kafarta daga cikin bani isra'il ta zo wurare daban-daban a cikin alƙur'ani mai girma haka ne ko Allah subhanahu wa ta'ala ya doshi da ladina kafaru min bani isra'il ala lisani Dawuda.
Dawud da Isa bin Maryam menene dalilin da yasa aka tsine musu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kanu la yatanahawna an munkarin Falo.
sun kasance ba su hana juna aikata mummuna aiki ba su hana juna masa karfa idan yana daga cikin abin da ke sa Allah ya tsine mutane albarka fadar ku Allah ya tsine mata albarka majalisun ku Allah ya tsine mai albarka ya kasance majalisun ku ba ku iya hana mutum idan ku ga ya aikata fari irin wannan majalisun Allah na tsine mai albarka in kuma al'umma gari ce ta kasance haka nan to Allah na tsine mata tunda cewa aka yi an tsine masa albarka kuma akan harshen annabi Dawuda da kuma harshen annabi Isa dan Maryam dalili sai aka ce kanu la yatana hauna mukan ba sun kasance ba su hana juna daga dukkan wani abin ki wanda suka aikata ba su hana juna Ka'alu.
sabanin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma ya suke Allah sai ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kun kasance alherin al'umma wanda aka yi nan dan mutane to me yasa muka kasance mafi alheri sai ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minu billah kun kasance kuna yin umarni da abin kirki kuna yin hani daga abin ki sannan kuma kuna imani da Allah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم da wa'anda aka ba su littafi sun yi imani da ya kasance mafi alheri gare su to wannan shine ya bambanta wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam da waccan al'umma ta su musulmi shine za ka ganin yana kokarin bakin iyawar shi ya dora yin hani daga mummunan aiki ya dora umarni da abin kirki musulmi ne ke irin wannan abu yanzu ka kalli yanayin da duniya take ciki ta kasance kalkashin mulkin sun ka diba irin abin da suke duk duniya kowa ya san da cewa abin da amurka take ba daidai ba ne amma a samu mutum guda ko kuma ƙasa guda da ya tsaye ta ga yawan nan gaskiya aka kasa kowa sai ya ce a amurka na da haƙƙin ta kare kanta isra'ila na da haƙƙin ta kare kanta ɗan kwanakan nan ƙasar italiya ce da espain su biyu su ne kaɗai suka tabbatar da cewa dukkan abin da amurka take aikata a cikin iran ya saba ma dokokin duniya wanda da ita aka sanar su amma ba wata ƙasar musulmin da za ta iya hitawa ta yi irin wannan kai abin da kake jira wancan dan uwan naka musulmi ya ishe ka bar a ga a raba ka da shi ka huta kadiba kadiba ka gani wajen kusan kilo 300 dubu dubu uku ke da kwai tsakanin Iran da sansanin sojojin Amurka wanda ke da kwai a cikin Spain. Idan Iran ta halin misil ɗin da babu misil ɗin da zai iya kaiwa Spain. Saboda misil ɗin su nisan zangon da ke iya ci bai wuce kilomita dubu biyu da ɗari biyar. Amma nisan da ke da kwai tsakanin ƙasashen Larabawa da Iran ruwa ne kaɗai ke rufe tsakanin su. Kenan bai wuce ka samu kilomita in ya yi yawa ma ya kai ɗari uku. In ya yi yawa ne cikin ya yi yawa. Ruwa ne ke rufe tsakanin. Amma wancan da ke kafin ya hana Amurka ta yi amfani da ƙasashe. Ya ce wannan aikin Amurka ta yi shi Libya an haɗa matsala. Ta yi shi a Iraki an haɗa matsala. Ta yi shi a Afghanistan an waɗa matsala. To yanzu kuma mu koma mu ƙara biyar da kuma na hudu. Ta asabe ce duk mutum da aka halbe shi cikin rami guda su biyu ya ƙi jaye hannun shi har ya kai na uku to ba da imani. Iraki tun da aka yi wannan abin dubu biyu da ishirin da uku har yau ƙasa ba ta zauna lahiya. Libi ga ta har yau ba ta zauna lahiya. To kuma ku so ku kama ku da ke musulmi. amma ga musulmi ‘yan uwanka kusa da kai a ce su ne za su yarda a yi umarni da su kuma har su hito da hili su ɗora nuna cewa su ba da su ba ba su ba da sansanin jiragen su ba ba su ba da wuraren da ya kamata a ce amurka ta yi umarni da su kuma ƙarya suke yau sha'ani suna ya koma makareci yau sha'ani suna ya koma yana tukwaya irin ta ɗan shi'a yau sha'ani suna ya koma munafiki yaushe ka diba koma baya da lalacewa a ce ƙasa irin italiya wadda ita take representan dukkan wani kirista a cikin duniya saboda babu roma a can yake ta ce babu ita babu amurka a cikin wannan abu abin ƙasa ta musulmi musulmi wanda suke rai kansa cewa su musulmi ne su ɗora kama cikin wannan abin amana mace mu munahici mun san shi ne wajen yahuda da su wa'anta amma ba san musulmi da irin irin wannan ɗabi'a ta musulmi ita ke sa dole a ɗora yin mu ɗauke ɗaya da guda da guda guda sai an waye gari ba kowa kowa sai dai a samu wasu wanda su tasu ba su iya gwagwarmaya ta so ta samu matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musa amma na abun takaici ne sosai saboda su ɗabi'unsu ba su hana juna aikata mummunan aiki yanzu jiya Espain ta ce haka Donald Trump ce ya yanke dukkan wata alaka da Espain duka ya yanke sannan ita ƙasar Birtaniya da ta ƙi ba shi haɗin kai a ta yi wannan abu ita kuma ya ce bai ji daɗin abin da ta mutu ya yi fushi da su duk lokacin da kaga mutum bai hude irin wannan ya yi fushi da wani mutum ka tabbatar da cewa nan mutum ya aikata gaskiya ne duk lokacin da kaga irin wannan mutum yana kokarin ya nuna cewa wani ya mutunan kirki ne ya ba mu gudunmawa a cikin kaza ka tabbatar da cewa nan mutum shedani ne kuma wani shi sa ka tsaya da kyau ka kalla dukkan bangaren da kaga Amurka ta yi can wajen kuma kaga wasu mutane sun bi ta to irin ta ne dukkan wani mutum da kaga an nuna mishi yatsa duk iri yadda yake lalatacce to ba nasa bane ka tabbatar da ba nasa bane kuma me ke sa kake ganin wasu mutane suke yin tsayuwa ko da su ba musulmi bane su nuna ma Amurka yatsa su ce su ba su yarda da kaza sanin mutuncin kai ne da sanin darajar da sanin girman al'ummarka da sanin tarihinka da sanin matsayinka kai shi ne kawai duk mutumin da bai san darajar kanshi ba bai san mutuncin kanshi ba to zai kura bai kowa da an ba shi tsoro bi zai amma wanda ya san mutuncin kanshi dan an ba shi tsoro a wannan lokacin ne zai ƙara ma miƙewa bisa kan hanyar da yake shi ne kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mahiya sharri suwa ne wanda an Allah wa'anda Allah ya lalace su ko kuma yana wanda Allah ya lalace shi wa ghadiba alai kuma ya fushi da shi wanda Allah ya fushi da su suwa ne Yahudawa ko Yahudawa in aka ce ghairi maghdubi alaihim ba wa'anda Allah ya fushi akan su ba kenan Yahudawa ne malamai suke fasara wannan wala dhalim kuma ba fataci ba su kuma fataci su ne kiristoci mutum zai tura cewa annabi isa Allah ne Allah ba kuma Allah ne kenan ita maryam ɗauka cikin Allah sai cikin cikin ta kenan mahadacin ta ta ɗauki cikin shi kai yanzu za ka yi fasa Allah tsakani da Allah ka san ni bacci wata ta wuce iyaka haka ya rawo wani zo ce maka wa annabi isa ya ma da rayuwar shi dan saboda cece mu yanzu Allah bai ce ta musan ya mana rayuwa annabi Isa ba dan Allah bane ba yanzu dan Allah sai ya kashe dan shi dan saboda kai ka tsira baki kiran da kai kawai ba mutane ne وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الله ya sanya wasu daga cikin su sun kasance murwani mun san kuma kakannin su a cikin su murwani yi wallahi kakana ba bai bai annabi Adam ni na san ba bai bai amma can wanda duk ya ce mutum ainihin shi daga biri yake to kakan shi ne a biri mun ka san muna mu sabiyan sabiyan sa ake ce mu wai matakai matakai ne muka bi wai ainihin buro ne da kaɗan kaɗan muka fara rabuwa da gashin na na biri kuma muka ɗora tashi tsaye wai da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan haka silbe ka kuma da kake wayan su wannan mu dai kakannin ba kuma ba ne san dai a nemo wanda kakan shi biri wanda ya rubuta wannan abin shi ne kakan shi biri ga yaran cikin qur'ani an ce biri su aka taba shahi za ka mai da sabuwar tana ya canza sai ga nuna mu dai kakannin ba kuma ba ne والخنازير أكون ذاك من سأل أنظر وعمل الطاغوت أكون ما تسكوا سنة بين داوود سنة أخرى من داوود أكون سكت برد بوتا أم رجي كو زمان أنا موسى عليه السلام بعد سوني وا سوني الله تجد ملائكة شر مكانا وعند سوني مهيا شر مصعي سكي أمهي شر مصعي وأضل عن سواء السبيل وسكي هو بتشي وادك madaidaici haka. Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da cewa wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bi wallahu a'lamu bima kanu yaktumun Allah ce wa idza ja'ukum ko idan suka zo mu qalu amanna sai suka ce mu bi imani malaman tafsiri suka ce nan wurin yana kai kasancewa yahudawa ne wa a can Allah yake zance kuma yana iya kasancewa munafikai ne da zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam biyun suna yin in suka zo nan za su ce amin imani wa qad dakhalu bil kufri alhali sun shigo a wajen ku da kafirci a kunshi a cikin zuciyarsu haka imam al-qurtubi ya ambata sun zo da kafirci a kunshi a cikin zuciyarsu wa hum qad kharaju bi kuma hayyam hakika kuma sun hita da shi kuma hayyam ya zo da kafirci cikin zuciya kuma sannan zamanka da shi bai canza shi da komi ba shi munafiki duk irin yadda ka kwatanta mishi bai dawa yadda yake bai yarda hita kuma yake ya koma da wannan kafircin kuma a zuci Allah ya ce wallahu a'lam bima yaktumun Allah shi ne ya fi kowa sana abin da suke koyi duk mu'amala da za su yi da kai a matsayin munafiki da suke imanin nasu in suka shigo shigo wajenka da shi suke zama in za su hita da shi suke hita
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السوت لبئس ما كانوا يعملون الله تبدع كثيرا منهم كما ذاك جاتي يوم daga cikin su sare ruhun filkin suna yin kaukawa wajen aikata laifi wal mudwan da ketar iyaka in kana son ka ga ɗan ta'adda na kirki ka kalli bai wuce ka kalli bai wuce in kana son ka ga mutum da ke ƙetar iyaka ka diba mutum na zaman zaman shi kawai ka akwai ƙetar iyaka da ta kai ga wannan amma wasu da farko ma su ke da saboda kawai su biya bukatu sabe de caminho do sul. Mas Masu ƙetar iyaka, masu yin ta'addanci, ko masu yin gaugawa da za su aikata wannan. Wa aka yi yin tsoron tsoron da kuma yin yadda suke yin hawa. Cin riba, cin haram, cin rashawa, ba wanda ke su. Allah ya yi da sama kariya mai yayin gudu. abinda suka sai suna aikata. To sannan kuma Allah sai ya kira malaman su ya ce daura.
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السوت لبئس ما كانوا يصنعون Allah ce laula yanhahum ar-rabbani da dai a ce masu tarbiyya daga cikin su malaman su masu tarbiyya su ne masu yawan ibada daga cikin su su ne rabbani والأحبار da maye-mayen malamansu na addini da dai sun hana su an kaulihim isma daga irin faɗan laifi da suke yi wa aklihim su da cin haram din da ya musu yawa da a cikin hana su to matsalar su su malaman su ba su hana su wannan kanu la ya tana nuna a munkarin faru da munkar su ba su hana su idan saboda kowa abin da ya gada ma yake ya gada saboda me saboda shi dan Allah ne hata suka na hannu abu na Allah ya ake babu to kai dan Allah ne wancan ma dan Allah ne malam ma dan Allah ne wancan ma dan Allah ne to wa zai yi kuma wani yana kake dan Allah ni ma haka kake dan to wa zai zaka to kashi abin da yasa ba su kira junan su sai a wani kaka yi kaza a wani kaka yi kaza Allah ce da ne sama ka ne su hau tir da abin da suke sana'antawa suke aikata to za ka ga ta'addancin su bai tsaya ga mutane ba har ga Allah sai da suka kai وقالت اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للأرض أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وقالت اليهود يد الله Yahudawa sun ce hannun Allah a cikin hukumi yake, marubuci ne ke. Kadiwa wanda na ce ma Allah marubuci, kai da ya ce maka dan ta annabi abu ne gaskiya
wannan take ce malai in ka karanta tafsirin Imam al-Qurtubi da kuma mahasin ta'wil na Qasimi zaka jin nan yana cewa abin da yasa suke cewa haka nan wai saboda sun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin halin talauci bai cikin halin yalwa yana ma karɓar zakka Mm.
dan ya bada ta ga talakawa mummunai tunda ai shi ba ce yake yana ce wa mutane in tuqridullaha qardan hasana ko kun ba Allah rance rance wanda yake mai kyau wa aqridullaha qardan hasana ko ba Allah rance rance wanda yake mai kyau Mm.
sai suka ce ubangijin naku ma rance ake ba shi, ake talaka ne Mm.
katifa to Allah ya yi suka ce hannun Allah a takure ki irin kalma ce wadda ake amfani da ita wajen a nuna mutum talaka ne ai kasa ana ce mutum mai hannun jarirai ko Mm.
me ake ne yau ba mako gare shi Mm.
to menene alakar jariri da mako shi tsaranin ma bai ba dama shi hannun shi ma da ke Mm.
da ce hannun jarirai gare shi ku kun gane kun menene Mm.
to su kuma laraba in aka ce hannun shi cikin kukumi yake kenan kamar an gama da nan an ɗare shi haka yanzu wanda aka ɗare mishi hannu a hakan yaushe zai iya kwancewa ba zai baka wani abu ai shi ke nema a bashi kenan ko Mm.
to shine sai suka ce hannun Allah a cikin kukumi take a daure kalmar da suka yi umarni da ita ita Allah ya umarni da ita ya tsine masa albarka yace kullat aidi Allah ya sa hannunsa su fada cikin kukumi Mm.
wani irin ma kanu kuma an tsine musu saboda magana da suka gai ta yi shin ladabi ga Allah. Mun gane ku?
Mm.
Allah ce bal ya dawo ba haka bane ba hannuwan Allah guda biyu masu wa tsani a shin kuɗa suke yun su ku kai fasha yana ciyarwa yadda ke. Dan Allah ya shimfiɗa maka duniya ba shi kin zuciya kayan kowa su ya zuwa ga Allah. Kai ka san kayan haka suke gani wa qalu nahnu aktaru amwalan Ma'ula.
wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabi haka suke cewa Mm.
mu mun hi kowa yawan dukiya mu mun hi kowa yawan ƴaƴa saboda haka ya za a azabtar da mu ran tashi kiyama a ce an kawo mu a azabtar da mu ga ƴaƴan mu suna kallon mala'iku da ƴaƴan naka sai su su su su su- su- abin da su cikin Mm.
bari a ce ran tashi kiyama ka ga ɗan naka iya yin magana a duniya duk mutum da Allah ya bashi yawan dukiya da yawan ƴaƴa to yana samun matsayi haka nan ne musamman in ka tafi ƙauyuka za ka samu in kana da kato 20 cikin gidanka to gonar ka ba karama ba ce Gaskiya. Mm.
yara suna taimaka maka wajen yadda yake gobe sannan kuma duk lokacin da wata hitina ta taso to kana da kato 20 masu kare ka Mm.
ba ɗaya kake ma da wanda yaro biyu ke gare shi duka kuna iya tamka masa kashi duka a wuce Mm.
to shi yasa ana samun iko idan akwai yara musamman maza samari ana samun iko da to shi yasa su suke ganin cewa wai irin yadda ake tafiya da tafiyar duniya a nan wai har lahira ma haka ne za ka samu irin waɗannan mutanen akwai su diya wanda suke ganin cewa abin da ake nan duniya wai shi za a yi lahira har wani ma ya maka alƙawarin cewa ran tashin kyama zai sa ka cikin alhihun shi wai shiga aljanna Mm.
wayan mu Allah su muga ya saka cikin aljihun gaba sa abu da shi da na baya aljihun wando ke
Mm.
wai riga shi kuma aljihun ta ya kai tu barawo ne ke Gaskiya.
barawo ke da su Mm.
kadiba ka gani duniyar nan kadiba gani irin da mutane ke tafiya sai safara kwaya amma a kama su mutum ya tsaye saudiya da kwaya ya sa a fasa shi a sanya kwaya cikin shi in aka sai taura a yi operation a hita ka san dai iyakar tsorewa ku amma na'ura sai ta hasko ciya cikin shi akwai sai kuskure da ɗan adam kawai kadiba gani irin da mutane suke iya gano dan wa a ce wai Allah wai kai ka wuce da aljihu dubu wai Allah bai gane cewa wai akwai mutane cikin kuma wai kasa sa mala'ika ya lalaba ya hiddo ku daga ciki wai an wuce da ku shikenan kaga irin wannan akwai izgiri ne akwai izgiri shi sa yanzu irin wannan maganganun yadda mutane suka yi ilimi suka fahimci inda addini ya sa gaba wani bai sai zo dora kai irin wannan maganganun bai isa ba bare ma wani har a samu wani mutum ya zo ya ce muku wai sai da muku kilan aljanna ka ba shi kuɗi ya baka kilan aljanna ka san dai wannan wurin an wuce shi ne gaskiya
amma har yau za ka samu akwai abubuwan ba- da ba a wuce su ba har yau abu akwai su suna nan kuma za ka samu akwai wanda su yi imani da wannan Allah ya kiyaye Allah ya ce wala yazidanna kathira min minhum ma unzila ilayka min rabbika ma unzila ilayka min rabbika tughyan aw kufra kuma hakika abin da aka saukar maka daga wajen ubangijinka tabbas sai ya kara ma da yawa daga cikin su sai ya kara musu tughyan girman kai da ketar iyaka wa kufra da kafirci alkur'an nan da kake gani maimakon ya sa su fahimci inda aka sa gaba to da yawa daga cikin su ya kara da yawa daga cikin su ya kara musu kafirci Allah ce wa alqaina bainahum al-adawa wal baghdha ila yawm al-qiyamah kun muka jefa tsakanin su adawa da kiyayya har zuwa ran tashin kiyama tsakanin su duk ire da kake sun haɗe to kowa maslaha kan shi ke kallo kowa dala ne in kaga suna haɗa tsakanin su to faɗan dala ne da dala in ka ce ka shiga ciki za a ga malakai kowa kan shi ya sani mun ga kallon musulmi har yanzu a yanzu mun shiga cikin irin wannan tsarin idan ka ga mutum kowa a zai ake yana kuma baki bisa kan wani abu, to an hana mishi wani abu. mafi yawa Mm.
da kaga mutum ya cika suka gwamnati to bai samu komi ba ko da ba zai yi da a ce an dan shawa mishi wani abu ga baki aka shawa mishi wani abu gaba aka shawa mishi wani abu ga fuska to daga ran nan an shaye bakin shi kenan za a saka shi shiru. sai dai a ta Allah ya kara maka gwamnatin nan kaza Allah ya kaza Allah ya kaza to da ne irin na Yahudawa suna nan za ka samu irin wannan suna nan za ka samu mutumin da in aka bashi ya yarda in ba a bashi ba to ya san ne ya kata za ka samu akwai wanda shi ko me ake ko wani irin umarni wannan abin zai kawowa ga garin su ko ga kasar su wallahi wannan abin bai da albarka a wajen shi kuma bai iya yarda da shi sai in ya san ya samu wani abu ciki in dai ya san ba zai samu ba to har abada yana yaki da wannan abu kuma gaban kowa bai shi komai amma in har ya samu to an yi maganin shi in irin wannan ɗabi'a ya guda ce bai rufe inda har ya samu abin da to lahiya da wani in ko bai samu to sai da kuma ya lalace Allah subhanahu wa ta'ala ce kunna ma auqam naran lil harbi a'afa ahad duk lokacin da suka kunna wata yaki Allah ne kada ki iya kashe ta yanzu wanga yakin da suka jawo su kan kansu ba sai kashe wani Mm.
su kan kansu ba sai kashe wani so da ba ya yiwuwa ina da dama in rama kawai in zauna in zauna in kira kawai ku zo kuna kuku na kuma ni ina da abin da za na rama kuma in rama kuma wani mutum ya zo ya ce mana dan kuma musulmi ne ya ce wani dan biyar da kamar sa sitan mun bake da wayan mu aka yanke iraki dubi da uku saddam hussein yana da yan makaman shi misil misil nan ga wanda nisan yana kaiwa Isra'ila. Aka ce yana ƙoƙarin ya mallaki makamai na ƙari dangi. Haka aka ce, aka sanya eh, wannan eh, ƙungiyar nan ta mak- mai kula da makamashi ta duniya, ta ɗora ta tana bincike ta ganin in yana suka ce fam. Ashe kawai dan a ga menene da menene yake da aka ganin shi da dogayen misuloli wanda suna iya kaiwa Isra'ila. Aka ce sai ya dargaje wa'annan ko a zauna lafiya. Shi ba a zauna a zaman sulhu da shi ba. A'a shi cewa aka yi makamman shi wa'annan misil misil da sai in ya rogaje su kuma sai gabansa za a rogaje ya ce ba ya rogajewa su Saudiya su Kuwait su Qatar su Imarat sauran laraba nan duka baki da su suka ce mashi a'a ne ba ta kayan naka
Sure.
bata su. Ina tuna lokacin da aka ce an ya fara bata. Muna tsara ne tare da mamu sai mutumin da shi kenan wannan ya ya ga babu shi. Kayan naka a ce ka bata. Da bulldozer aka ɗora taka su. ana ba ta annabi Muhammad bayan an yi wannan abin kota guda bai suka aika mashi kusan soji kusan dubu ɗari uku suka mamaye ta. to yanzu abin da suka maimaita ne yanzu suka zo suka ce ma wa'annan bayan Allah makamman kuwa da suke cin kilomita dubu biyu ku rage su su koma ɗari da hamsin kiriyar za su iya faɗa a cikin ƙasashen laraba kaɗai amma ba za su iya isra'ila ba saboda ita isra'ila kusan kilomita dubu ɗaya ne tsakanin su ne kama a ce daga difa a ce ka halwa makami ya kai talabin kaga a ku tsauko to wannan nisan su yan iran ɗin in suka halwa makami shi makamin ya hai sautin ka gudu har su goma sha biyar su sun wuce magana kilomita a ce ka harba makami yana cin kilomita hamsin cikin awa yana kaza mm-mm. su da ma ake aiki sauti wanga ta magana kamar in ce ka kaga ai akwai ni ko mun nisa ga kana ji ko to kaga ai ya wuce a ce gudun mota ko to wannan sautin shi ma'aunin shi shine ma gudun sauti guda shine ake ce ma guda to su wannan makaman nasu a matsayin gudun sauti har su goma sha shida ne kenan wannan kilomita tana nace maka dubu ka ji bai ka kamo hanya daga difa ka ce kana son ka tafi sai ka fara mara sannan ka kama hanya kuma ka yi tafiya ta kilomita ɗari shida sannan ka ce ka tafi to su kuma za su halbawa yanzu za su cewa za su halba amma ƙasa ga minti goma hayaƙa da suke sassa shi kenan wani sai zo ce wani wanka ka roga shi wa'annan agogo dukkan ilimin da na sanai wannan agogo roga shi shi ne wasu kaɓar ƙoƙarin a zo a zauna da su wai yanzu in dai kuna son a zauna lahiya to ku ce kun bar yin makaman nukiliya ba za ku yi ba na ɗaya kenan na biyu wa'annan dogayen misilolin naku ku rage musu tsawo su koma suna kaiwa kilomita ɗari da hamsin kawai ba fa ɗari biyu ba ɗari da hamsin wanda ko tsallaka iyakar ƙasa ka ba za su iya yi saboda iran ta kai girman nijar da rabi ita kuma Nijar ta kai girman Faransa sau biyu. To a ce a takaita ka kawai a barka haka nan, kenan makamin ko iyaka ka ba zai wuce. To hadin sun ƙi yin wannan abin da shi ne aka zo aka kama sana to yanzu abin da ke da kwai sai mun hana ku yin wannan makamin sannan kuma sai mun hana ku yi makamin nuki. Yanzu kai akwai zaluncin da kai wannan kuma ni da nake ci haka nan kuma ina da wanda yana ka. Akwai zaluncin da kai ga wannan zalunci kowa aka mushi zalunci ne. in aka ma bayan hudu zalunci zalunci ne Allah ya ce kan musu zalunci Allah ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta zalunci akan kaina waja'altuhu bainakum muharrama kuma nasu ya shi tsakanin haramun bai ce ya ku musulmi ba bayan shi ce har kafiri ba Allah bai halitta ga musulmi ba ya zalunci kafiri bai halitta ba saboda haka Allah ya ce duk lokacin da zai kunna wata wayaki Allah ne kawai kike kashi wa yas'auna fil ardi fasada kun ba abin da suke in ba kokarin su ya daba na cikin kasa aikin suke nan Allah ya ce wallahu la yuhibbul mufsidin kuma lalle shi Allah bai san mutane wanda suke mabal to me ya kamata ta ku
akwai tambayoyi tambayar ko yace malam jiya kun yi fatawa sanya yara ikwal kina da aka bayani jiya ni wannan so yake sai ya ja mun matsala ga mutum amma dai idan ya ce gaskiya na ji tsoro sosai malam wallahi ni dai gu- guri guri nike yawo malam ya ya ce wadda ki nike guri yawa malam wadda nike guri in aura tsohuwar ɗalibar canci canci ya ce amma yanzu ta kai terminal malam ta shawara za ku bani
shi ana aiki da halayen mutum mutum na iya tasowa gidan fir'auna kuma ya zama mutumin kirki ayyuka
wannan kuma kama mance shi kun gane ko muna da su wanda duka sun yi irin wannan karatun suna nan kuma alhamdulillah Mm.
suna kwatanta gaskiya da amana da kuma yin addini yadda ya kamata na Wasu da yawa ba a taruwa duniya duka a zama daya Mm.
annabi musa sallallahu alaihi salam alaihi wasallam Mm.
gidan fir'auna da shi duk wanda ya ce gidan fir'auna sai ya ce zalunci sai ya ce kafin shi fir'auna kan kan shi ma Allah ne haka yake ci makashi ko to amma annan Musa ya taso a ciki wannan kafircin na fir'auna ta fi tasiri to sau haka baka cewa don saboda tsohon ɗalibancan ce ta ɗauko wani ɓarɓashin wani abu a mutum in Allah ya yi nihi shirya shi yana shirya shi ko ina ma yana su kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala bai nihi shirya mutum ba to ko gidan annabawa ta so yana da jagahiri ne ai kaga dan annabi Nuhu muka ce ko da mata annabi Nuhu da mata annabi Nuhu ya kan dai a ce dai kana gidan wa'azi ko gidan malami mace take aure a ce tana aure gidan annabi ne amma kuma ƴan wuta ne kuma sai da aka ja mu labarin shi a ƴan wuta so da kana ya samu wasu wanda su kasance a nan ne amma kuma su kasance ma sun yi ma'adatai karatun Qur'ani har ta sauke Qur'ani halaye na kwari da tsoron nan ka kai aiki da cewa abin da muka kai a shi abin da muka kai a jiya muna magana ne bisa kan abin wanda yake mahirin jayi da kuma kishi na addinin musulunci a kowane lokaci ana son musulmi ya kasance yana da kishi na addinin musulunci mun gane sakan wannan babu ne muka kuma in ka ce mana kai kishin addinin musulunci su bisa kan kishin wani ne su suka yi ka ga mutahiki bisa kan kishin ne suke su kaga kenan ba ka ce mutum wani ya ce yana kishin addinin shi ka ce ai bai kamata to shi kishin yake saboda haka ana son musulmi ya kasance yana kishi a kirki kuma duk musulmin da ba ya kishi a kirki kuma musulmin kirki ne musulmi ana son ya kishi a kirki kuma ya kishi iyalin shi ka ba kishin iyali ma ka ce in ba ka da shi kai ba ka shiga addini ka ba da kishin addini ba haka ne to ka kashi ce in ba ka kishin addini mun gane ko ku so ka bisa kan wannan mahangan ne muka yi bayani jiya amma kuma tun da aka ce maka ma ahlul kitab din ma ɗan uwansa ka ɗaya auren kenan kaga wanda ba ka ciya nan saboda ta yi karatu kuma ba ta kai wani abu ka zuwa ki sai dai in ka ji wata kana neman maraba ne da ita wannan ba yadda muka iya in kuma ka ci amana Allah da kallon na mai tambaya na gaba ke cewa malam ne da hukuncin wanda ya bi limamin da yake kuskure wajen karatun sallah kamar kuskuren wasulla.
bai kamata ka bari wani wani kuskure amma su nasu mai kita ya kuma kawo a karatu kuma da kitabin da wanda ke neman ta mutane shi ne wanda yi su iya karanta kenan in dai ba wannan mutumin da babu wani wanda yi shi kenan kai ka san da sai yana yin kurakurai musamman cikin sura sura tufati bai kamata ka kura shi kuma sannan limamai da Allah kura sa kan koron sani da Allah ya karatun na Qur'ani a cikin in ka san baka iya kana da ruwan abu ka amma za a ga wani liman ya jawo tsakiyar suratul bakara ya zo ya yi ta gaba yana yin baya kamar ɗan nan karo wanda ke abin da ɗan zuwa jan gargari ya jawo ya yi gaba ya yi baya ya yi gaba kamar hawaii kai haka da abin da ka san ka iya ka karanta shi a cikin sallah ba wani umarni a cewa sai an ta tada ka a cikin sallah ko kuma a gyara ba da wani bane yin wani in ka san ɗaya ne kai kawai ya abin da kawai ya kamata ga surorin nan ƙanana Allah ya yi har mai aya uku ke da wani in za ka ta duka amma ka ce dole sai ka ɗauko suratul waqara ko tsakiyar suratul tawba wanda ka ɗauko ta dole ka ga in har da kama tunana ba ka ga abin da bai kamata
na mai tambaya na gaba ya ce assalamu alaikum gadansa ya kunu zuwa yau zuma a tafi izinillah da anna na hannu fi shahar ramadan ayi afdalu bayna qira'atil qur'anil karim wa salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ka ga bana da cewa ya gogara da juma'a ce kuma ta ramadan mene yake girman lada da mutum ya dora salatin annabi da ya dora yin karatu ko da yana da shi amma ana son daren juma'a da yin juma'a kawai zai salata annabi ka hada biyu da duka mun gane ko kowane yana da asali a cikin addinin musulunci mun gane ko kuma ka kamar jira ko a kuka na suratul kafi sannan kuma in kana da wurin ka na karatun alƙur'ani gobe kuma ka ci gaba da yanzu kakka ɗauki guda ka haɗa in aka zo wajen nan a same ka in aka zo wajen can a same ka aka zo wajen can a same ka kowane yana da matsayi a cikin addinin musulunci
na gaba ya ce ma alal musalli inda rafa'i min sajadati min sajadati akara min raka na akhir min raka'ati fima yata'allaqu an rafa'il yadaini yarfa'uhuma hina yaz'umu inda qiyam aw yatruk hatta yakuna qa'iman
nan yana magana ne kusa kan daga hannun da ake cikin sallah menene mutum ya kamata yi idan ya taso daga sujuda kenan yana daga hannu ko ba ya daga hannu wuraren da ake daga hannu in ana kabbara a cikin sallah wurare guda hudu ne Mun gane ku. a samu suna sarrafato cewa wurare guda uku amma imam muslim ya rawaito wuri na uku in ka zo inda ake yin allahu akbar a daga hannu ina ne in ka zo wajen kabbara kuma ka ce allahu akbar kaga wuri na farko kenan kana daga hannu mun gane ku. kana ɗaga hannu ka ce Allahu Akbar in za ka tafiya ka ga wuri na miki ko kana ɗaga hannu ka ce Allahu Akbar in ka taso daga amma in za ka tafiya su da ba ka ɗaga hannu kun gane ko to ina ne wuri na hudu in ka gama zaman tafiya na tsakiya in za ka tashi ka yi ka hira ka a shi ma kana ɗaga hannu ka ce Allahu ka ga wuri hudu ke wannan wuraren guda hudu su ne wuraren da aka rawaito da annabi sallallahu alaihi wasallam ana daga duniya shikan shikan abinda muka nan dadi Allah ya da shi kuskan da wani Allah ya yi mun barkana sanan wa ta barkan da qur'ani da imam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin